أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a wannan daura da muke gabatarwa a wannan masallaci masallacin juma'a na halittuna da yake garin kwanni kusan wani tafki da ake kira cilankom daurar da yau ita ce rana ta uku kuma gobe idan allah ya kai rai ya kaddara insha Allah muna tunanin za a karkare wannan daura muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ajiya mun tsaya a wata nukta mai muhimmanci ita ce nukta ta al-mustalahat al-ilmiya al-mizan ma laha wa ma alaiha idan ɗalibin ilimi zai yi karatu yana iya yin bincike kan al-mustalahat term a cikin kowane ilmi za ku iske an yi mishi nashi kamus ko dictionary ko dictionary ilimin alkur'ani yana da kalimomi waɗanda malamai suka ba su wata ma'ana akwai wani littafi ana kiransa mafatihul tafsir mafatihul tafsir na ustadul doktor ahmad sa'ad al-khati ya tattaro kalimomi na tafsiri an gane ko da na ulumul qur'an wani lokaci ma hadda na hadisi sai ya kawo kalima ya ce maka ga abinda malaman tafsiri suke nufi da ita ga abinda malamai na ulumul qur'an suke nufi da kalima in ta ulumul qur'an ce in kuma ta hadisi ce ya ce maka ga abinda malamai na ilimin hadisi suke nufi da ita to in muka duba haka kowane ilimi yana da mustalahat waɗanda malamai in sun faɗi wannan kalimar a wannan ilmin ga abin da suke nufi da ita domin ma'ana ta lugha galibi ma'ana ce amma ta shafi wato tana da faɗi to sai malamai su ko su takaita ta ko masana a iliminsu shi yasa yanzu misali da ku ga ana yin ma'ajin na al-mustalahat al-ilmiyya musamman abin da ya shafi larabci akwai majma'al lugha bil qahira wanda yake kasa al qahira misra bayan sun yi mu'jam na lugha mu'jamul wasit mu'jamul kabir mu'jamul wajiz sai na lugha sai suka yi kuma mu'jamul mustalahat at-tibbiyya mu'jamul mustalahat kaza kenan kun ga daga cikin abin da ake yakar musulmi da shi akwai ilimin falsafa to akwai mu'jam na al-mustalahatul falsafiyya daga cikin abin da ake wato aka shiga gaban musulmi a fagen bincike na duniya akwai ilmin muka na duniya mu'jamul mustalahat al-jawrafiyya akwai mu'jamul mustalahat al-qanuniyya abinda ake ce ma duwa ko law da english balaga ma tana da mu'jam sunansa mu'jamul mustalahat albalaghiya mu'jamul balaghati alarabiyya na wani babban malami da ake kira malamin balaga badawi tabani in cikin ilimin likitanci na akwai mustalahat in ma ilimin tarihi ne akwai mustalahat in ma ilimin siyasa ne akwai mustalahat in ma ilimin adab ne akwai mu'jamul al-mustalahatul adabiyya abinda yasa ake son mai da'awa ko malami ya samu mu'jam na mustalah saboda kalimar yadda ake ba ta ma'ana a wajen waɗancan ma'ilimtan ya kawo shi ko da ba da turanci bane ko da ba da english bane ko da ba faransanci bane ga abinda suke nufi da wannan kalimar to sannan ka nuna kasancewar ta gaskiya ko ko ba gaskiya ba wannan ma'anar da suka ba kalimar saboda ya zamanto kana faɗin abu ne akan hujja da dalili bai dace in ce abu kaza haka ne ba ko ba haka ba sai mi sai ina da hujja da dalili ga kamus ɗinsu ga ma'anar da suka bashi ga kuma abin da ke nuna ba gaskiya ba ne ko ko gaskiya ne معجم المصطلحات الاقتصادية أبين شفت التلان أرزكي معجم المصطلحات التربوية بس هيك تتروس تو wannan yana karawa kan yanzu in ka samu mustalah dubu kana da karatu dubu tunda zaka zo ne ka nuna gaskiya ne ko ba gaskiya bane sai ka jawo dalili in ka samu mustalah dubu goma kana da karatu dubu goma ba sani ko mun fahimta ba yawwa wannan shine yanzu misali in ka zo cikin siyasa akwai wani mustalah sunanai demokratiya demokrasi tana nufin hukumu sha'a ma'ana jama'a su yi makansu hukunci su zaɓi hukuncin da suke su sai ka kawo abinda suke nufi da siyasa ana su tsari ka nuna kuma ta saba ma tsarin musulunci ga dalilanka to wannan misali ne na baya kenan inda za ka samu fanni goma ko wani karki ma'ajan ɗin shi za ka iya yin karatu ka ɗauko ko wani ka bi shi tiryan-tiryan nan sun ce ka za ga abinda suke nufi da shi ba gaskiya ba ne ko ko gaskiya ne ga mawukafin musulunci ga dalilin da suke nuna abin nan haka yake ko ba haka yake ba in ɗalibin ilimi bai san wannan ba galibi wani sai ya zo ya faɗi abin da bai san ma'anar shi ba sai a ce ai ba haka ake nufi ba to kaga daga nan kuskurenka ya bayyana Allah yi muna mai kyau nuktanmu ta gaba ta goma kenan cikin jerin nukat da inda muka yi bayani kansu shine at-ta'silu wat-tatbiq at-ta'silu wat-tatbiq dirasa ta'siliyya tatbiqiyya tasiliya da sadun ne daga al'aslu ne asalin abu tatbiqiyya kuma daga tabbaka yi tabbiku tatbiqan shi ko a tasiru asala yi asiru tasilan tasirul mas'ala in muka duba yana daga cikin abin da ya sa malamai da ɗalibai masu da'awa wani lokaci tattaunawa take wahala saboda ba a san kan wani asali ne za a tattauna ba in matsala ta shahi tafsiri to dole sai an kuma maka'idodin tafsiri cikin wani karatu da ake kira usulun tafsir in matsala ta shafi hadisi sai an koma cikin ƙa'idodin ilimin hadisi usulul hadis in matsala ta shafi fikihu sai an koma maka'idodin fikihu usulul fiqh in matsala ta shafi balaga sai an koma ka'idodin balaga alkawa'idun balagiyya wa haka to kuma da ƙur'ani da hadisin da fikihun akwai kamusu da aka yi wanda yake fassara mai ake nufi da wannan wajen malamai na kawo misalansu ko ko ka cimma wata kalima wadda baka san ma'anarta ba kana karatun wani hadisi wata kalima ta sarki ko kana bincike kana karatu kan alkur'ani wata kalima ta sarki kana bincike kan fiqh wata kalima ta sarki ko lugha ko baka sai da za a yi baka san ma'anar wannan kalima to ya zaka yi kaga ta bace yana yiwa ba akwai wanda zaka tambaya yana yiwa kuma ba wanda zaka tambaya musa to kunga dole ne in baka san hanyar ilimi ba zaka wahala akwai wani littafi sunansa al-mufradat fi gharibil qur'an na imam al-asfahani duk kalimar da baka fahimce ta ba cikin al-qur'ani ko ma cikin wannan littafi akwai wani littafi sunansa an-nihaya fi gharibil hadith libn al-asir shi wannan littafin an yi shi ne in ka cimma kalmar da baka fahimce ta ba cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma cikin asa na sahabbai sai ka koma ciki don ka gabi ake nufi in kuma cikin lugani yaren larabci sai ka koma cikin mu'jam akwai ma'ajin da yawa amma dai na kusa-kusa a wannan zamanin sai ka ɗauki mu'jamul wasil na majma'ar lugha al-qahira in kalima kaza take sai ka diba in tana farawa da a sai ka koma cikin babi na a in tana farawa da ba sai ka koma cikin babi na ba in tana farawa da ta sai ka koma cikin babi na ta har zuwa yau shikenan sai ka zo ka ga kalimar ga abin da ake nufi da ita to in baka san wannan ba sai ka je ka fassara ba daidai ba ka je kuma ka yi shirme kuma ka yi ƙarya tunda in ka fassara abin da baka sani ba bi ka yi ka yi ƙarya Allah ya kyauta to don haka at-ta'sil shine asali ma'ana ƙa'ida kenan shin wannan mas'alar ya a ƙarƙashin wace ƙa'ida take ko ko wannan ƙa'idar mi za mu iya fitarwa ƙarƙashinta muna gane wannan wannan ƙa'idar waɗanne hukumce-hukumce za mu fitar za ku da malaman fikin suna cewa takhrijul furu' alal usul a ɗauko ƙa'ida sai a fitar da abin da yake fita ƙarƙashinta na matsaloli shi yasa in ana bincike ko a jami'a yanzu sai a ce maka dirasa tafsiliya tatbiqiyya ma'ana za a kawo ƙa'idodin ilimi sannan a nuna maka yadda ake aiki da su a aikace theory ila pratique practically in ji masu karatun english to a nan nan ne malamai suke tsere ma waɗansu saboda yanzu in ni zo kan wata aya ko da babu wani littafin tafsiri tare da ni misali to sai in ɗauko wata ƙa'ida wannan ƙa'idar in ingantatta ce ba ta saba ma shari'a ba sai in fitar da matsaloli da ayoyi ƙarƙashinta kada in ba da misali wani ya ce dama misalin da na bayar ni ne na kirkir abina haka ne ko ba haka ba wani ya ba mu wata aya cikin alkur'ani wani daga cikin yawon ya ba mu aya malam ba mu wata aya na yanzu duk inda kake so aya guda za ka ba mu alhamdulillahi rabbil alamin fatiha to yanzu nan in muka zo muka ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai haka ne ko ba haka ba to yanzu ba wani littafin tafsiri gabana amma ina so in yi tafsirinta shi tafsiri yana da hali guda biyu na farko tafsirul mufradat ka fassara ɗaiɗaikun kalimomi alhamdu ita kaɗai mi take rufi lillahi to lamunkin nan mi take rufi allahu mi take rufi rabbi mi take rufi alamina mi take rufi kuma rabbil alamina ko alhamdu alkin nan mi take rufi karatu ya koma samu yanzu in ni so al sai in ce al akwai al jinsiya akwai al istighraqiyya umumiyya akwai al istighraqiyya umumiyya urfiyya sannan akwai al ahdiyya ita kanta ahdiyya kala kala ce al tana daukan ma'ana sun kai goma sha daya kadiba cikin wani littafi sunansa mughni labib عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري إن تي الجنسية تو معنا zan kaddara kalma ta jinsi kenan dukkan jinsin yabo sun tabbata ga Allah in ce al-istighraqiyya ce ummiya ta hada dukkan yabo shi ma nan dukkan yabo da aka sani ya tabbata ga Allah in ce istidraqiyya umumiyya urfiyya dukkan yabo wanda yake banta ga waɗansu da suka yi urfukinsu sun san shi tunda in kai kai kasa abin da kai to ya tabbata ga Allah in ce al'ahadiyya ce duk wanda al'ahadu nan ba alkawari ba ma'ana abin da wato ka saba da shi ka san shi dukkan yabon da wani yayi ma Allah ya san shi to ya tabbata ga Allah alhamdu yabo nan kalima ce guda ne fassara to lillahi isnadi ne dukkan yabo ya tabbata ga Allah mun gane wannan tunda lamunkin nan lamun tana ɗaukar ma'ana kamar talatin da wani abu ka koma cikin littafin mafatihun tafsir na ahmad sa'ad al-khatib za ka gani inda ya kawo bayanin lamun to lamun din nan kana iya ɗaukar ta lissubuti subut tabbatuwa kenan dukkan yabo ya tabbata ga Allah ko ko allamu lil ikhtisas dukkan yabo ya keɓanta ga Allah don ba wanda ake yi ma yabo irin na Allah ko da ake ba a irin na Allah muna gane wannan to Allah suna Allah ne daga aliha ne ya'lahu idza abada ko aliha ya'lahu idza tahayyara aliha ya bauta aliha ya dimauta to duk wanda yace sai ya san hakikanin zatin Allah zai yi zai dimauta dun da laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ko ko aliha ya bauta ba dama kuma Allah abin bauta ne وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله رب العالمين كلمة رب دق تربية أنقانيكو تنادف الخالق المالك المدبر الخالق واندي حالتا المالك شي يملك كومي المدبر شي كتفير لكومي al'alamina dukkan kullu masu wallah duk abinda ba Allah wasu malamai suka ce asalin ishtiqaqinta wani ilimi ne suna nan ilmul ishtiqaq suna kiran shi morphology an ciro ta ne daga alama domin dukkan halitta alama ce wadda take nuna akwai Allah da yi ta ko ubangijin da yi ta kaga mun ɗauki kalmomi yanzu kuma ma'anonin da za mu samu na farko tabbatuwar godiya ga Allah na biyu sifantuwar Allah da kasancewar sa ubangijin talikai to duka waɗanda abubuwan suna bukata in ƙara bayani kansu suwaye suke gode ma Allah tunda an ce yabo ya tabbata ga Allah Allah da kanshi subhanahu wata'ala ya faɗi akwai masu gode mishi na biyu tunda yabo ya tabbata gare shi kidan babu lokacin da za a samun tawaya ga Allah balantana a kushe shi sannan kasancewar Allah ana gode mishi a wani wuri ake gode ma Allah a wani zamani ake gode ma Allah duka karatu in ka diba cikin addu'ul bayan fi idahi alquran bil quran na ash-shaykh al-allamah al-qurani muhammad al-amin ash-shinqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo wannan bayani ana gode ma Allah a cikin sammai da kasai walahu alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun walhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah sannan ana gode mishi a duniya da lahira walahu alhamdu fil ula wal akhirah duk da an kace fil ula ana iya cewa duniya wal akhirah da lahira ko fil ula farkon surori wal akhirah da karshen surori farkon surori alhamdulillah ya zo karshen surori alhamdulillah ya zo ko ko fil ula a farkon al'amura wal akhirah da karshen al'amura saboda ulakin da akhirakin sifa ne suna iya ɗaukar magani masu yawa to don haka karatu babu ƙa'ida to matsala ne rabbul alami da muka ce shi ne alkhaliku wanda ya halitta ayu da suke nuna Allah shi halitta suna nan qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar خلق السماوات بغير عمد ترونها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إن ربك هو الخلاق العليم إنا كل شيء خلقناه بقدر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه المالك ينانونا الله شيء ملك قومي ولله ما في السماوات وما في الأرض سنة ليوم قول الله ما في السماوات وما في الأرض سنة ليوم sannan al-mudabbir shi yake tafiyar da al'amura yudabbiru al'amura min as-sama'i ila al-ard to haka ne sai ka dauko ka'ida kace malamai ga abin da suke nufi da ita ga kuma da za a fassara ta to ko wace ka'ida haka ake daukar ta akwai ka'ida kaza al-aam wal khas an-nasikh wal mansukh al-mujmal wal mubin an gane ko المطلق والمقيد تفسير القرآن على ضوء المقاصد في ضوء المقاصد وهكذا akawo ka'ida sai a bayyana yadda take aiki cikin nasoshi to in baka san wannan ba kai baka san ma cikin ka'ida ake ba ba sani ko mun fahimta ba oh Allah ya kyauta to almuhimmu dai at-tafsil na fi ka'idodi التطبيق كما يدعى أكي أيكي دا قائلة إن تشي كل سينتي تفيد العموم يعني أنك كل ينا نفهم قوة يشغتك سي إن دليلي يازو يا فتد ونأب فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أنك كلهم أي تخصيص إبليس تخصيص شيء استثناء منقطع tunda shi bai cikin jinsin mala'iku a zance mafi inganci kullu nafsin za'iqatul maut amun ne baqin ala ummihi ba wanda zai fita ban san ko mun fahimta ba Allah ya taimake mu to abu na gaba nuktan mu ta gaba ta sha ɗai kenan sai ashurutu wal mawani' wadda ita ma ka'ida tana da muhimmanci idan an ka ce za a yi hukunci ana buƙatar shuru tawafuru shuru sharuɗa su cika wanti fa'ul mawani' kuma ya zamanto babu abin da ya hana su kansu mawani' kala-kala ne malaman usulun fiɗe sun yi bayanin wannan akwai mani olibtida akwai mani olistimra akwai mani olibtida olistimra an gane ko akwai abin da mani ne jam'i ne na almani an ka ce mawani duk da yake wasu malaman luka sun ce a'a ba a cewa mawani amma dai majma'an luka sun ce ana iya cewa hadda abin da yake na mijini abin da nake nufi wannan ka'ida tana da muhimmanci duk hukunci ko na aƙida ne ko na shari'a ne kafin ka tabbatar da shi kana buƙatar abu biyu mu rike da kyau wadda duk mas'ala ta shari'a ko ta aƙida kafin a yi tabbatar da wannan hukunci wadda abu biyu ake bukata tawafur shurut wanta faɓar mawani sharuɗa su cika kuma ya zamanto ba abin da zai hana sharuɗan su yi aiki sharuɗa kuma akwai shurut as-sihha akwai shurut al-wujub yanzu misali cikin ilimin shari'a idan mutum ya yi sallah ana iya cewa sallah shi ta yi to sai a ce sharuɗin sallah shi ya zamanto ƙaƙo yana da hankali sallan mahaukaci akwai ta balif ya balaga sallan wanda bai balaga ba ta zan wajibi a kan shi ba ta zan wajibi amma ana sashe koyi sallah na uku ya zamanto musulmi ne sallar kafiri ba za a karbe ta ba to na gaba ya zamanto bai mance da sallar ba mutumin da yake yin sallah ya mance sallah yake yi bai masu abin da ke yi ba babu sallah mutumin da yake cikin al'ihma an gane ko ma'ana an sumar da shi ba cewa yi sallah ba sai kuma fahimta ba to kaga ana buƙatar wannan to yanzu duka ya cika waɗannan sharuɗa sai ya zo kuma sai ya yi sallah akwai sallar akwai ta babu ha mutumin da mai hankali ne ya balaga an gane ko kuma musulmi ne sai ya zo ya yi sallah akwai sallar ko babu sharaɗa ba su cika ba ka gani ya yi alwallah domin shi sharaɗi wajen sallah yake rukuni kuma ciki yake kamar an ce sharaɗin abu wajen shi yake rukuni kuma cikin abin yake ba kawo alwallah ba to ya yi alwallah yanzu akwai sallah ko babu ya yi ta cikin lokaci kagani to shi yasa wannan zamanin da muke ciki da yawa daga cikin ɗalibai sai a kawo su mas'ala ba tare da sun hankalta ba wannan ka'ida ba ta wasu shuru wantifa'ul mawari sai su yi hukunci sai su afka cikin kuskure bayan sun yi kuskure sai ya bayyana sun yi kuskure ko ba za su iya dawo baya ba don shi ɗin zai nuna maka idan ka dawo baya darajar ka za ta zubi kuma wannan ba cikin shari'a ne ba har cikin aƙida yanzu in mun ka zo game da abin da ya shafi ridda mutumin da ya yi jifa da alkur'ani musulmi ne ko kafiri kaga za mu ce kafiri ne ko to amma tawafur shurutu wata fawon mawana yaro ne dan shekara bakwai da alkur'ani ya jifa da shi me ya hukunce shi dare a ba shi kashi a nuna mai ba a jifan alkur'ani yawa ba ka ce mai kafi bai balaga ba ko ba kanu to mutum ne ya ɗauki alkur'ani ya yi jifa da shi amma ba yaro bane ya balaga ya kafanta ko bai kafanta ba akwai saura sai an ka zo an ka iske da kabaru na an ka sako shi gidan mahaukaci yanzu da mahaukaci ya ɗauki ƙur'ani ya jiwa da shi kada ce mai kafi shida mutum ne ya aikata abu cikin mantuwa amma abin nan yana fitar da shi daga cikin musulunci ba a ce mai kafin to mutum ne aka tilastar da shi ya aikata wani aiki ba a ɗaukar zunubi a ɗora mai na tilastar sautin da shi hatta da kalimar shahada mutum ya kafinci ya ce shi kafiri ne in tilastar da shi aka yi shari'a ba ta kafintar da shi ba man gafara billahi min ba da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to bayan wannan mutum ne ba mahaukaci bane ba tilastar da shi aka yi ba mantuwa ya yi ba kuma ya balaga kuma musulmi ne sai yi wa da alfa'ari kafin ne ko musulmi ha? eh da hankali shi zar ba ku ba da amsa ba kun hada jin tsoro ke ah bai gafe ka ba ah ya kafe ta ko bai kafe ta ba eh eh ya sani na ƙura'ani na mala mada hankali shi a samun kawo lazar akwai saura ba da gangan ba abu mantuwa da gangan ƙwar'ani kuma yanzu sittin. ba ma yi bai shaƙi abu mallam ba a ci da stashin ban ji ba ya san da ƙwar'ani ne mallam eh ban ji ba a tambaye shi mi an tambaye shi ce ya san ƙur'ani ga wani malami ne ya yi magana bai cikin tsananin hushi ko tsananin farin ciki idan farin ciki ya wuce iyaka bakin ciki ya wuce iyaka to ba a mutum hukunci to bari mu fara da ayar qur'ani saboda dan qur'ani yuni shi kusan bai da hadisi annabi musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim annabiyan allah ne kuma manzon allah ne haka ne kuma haka ba kuma shi na daga cikin ulul azmi min ar-rusul haka ne kuma haka ba to sai Allah ya bamu labari cikin suratul a'raf walamma raja'a musa ila qaumihi ghadban asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa alwah annabi musa shi da kai na bai jin amsa magana Allah shi da kai ne amma wa alqa alwah yayi jifa da addunan attaura magana Allah kana kafirtar da annabin Allah bari da ya ji kan wannan amma da yake annabi Musa hushin na hushin da yayi ya wuce iyaka kuma ya iske ana shirka ne da Allah ba dan wani abin duniya yayi ba to sai Allah ya masa uzuri sai Allah ce walamma sakata an Musa ghadab akhadha al-alwah ya shigo cikin hayyacin shi shi yasa idan ka garanka ya ɓaci to ka bar wuri don abin yadda ake son ka dawo kada ka dawo saboda da ka rasa control to komi kana iya aikata ba shi yasa ko rigima kaga za ta shiga tsakaninka musamman tsakaninka da kai da mahaifinka mahaifiyarka ko matanka ko ma waye ka bar wuri saboda abin da za a iya yi a wannan lokacin ba mai kyau ba musamman mata don yana da wahala mutum ya tsaya ya tattauna da iyayen shi har ya baci in ya san ciwon kanshi amma matar ka dama tare da shi dan take histo shi shaɗan komi mai so duniya illa an aure shi mutu sai ta tattake ka in akwai jinnu kuma ta shaƙe ka ko tana ma tana hararen ka tana kallon ka haka to da kuka jin wani yana saki dubu akwai wani mutum da ya saki mata ta yi dubu ya ce ya ji malamai sun ce saki uku aka ya ce ya yi dubu an ka yau gudu aka ce subhanallah ya ce ya ƙara wasu dubu ana subhanallah ga yana haifo shi da cikin gida ya saki ya kai dubu tara da da daddare na an kai rigimar swahi ya ta waye kuma bayan sun buga da shi da matashi ya mata saki dubu talatin kuma ya ɗauke ta bayan hoto suka je likita ya biya mata kudin magani ya yi wakilai magani aka na wuri to wanzu sake nan dubu talatin sai an kama mufti ya ba amsa mutumin da ranshi ya ɓaci ya wuce iyaka ba a yi masa hukunci saboda wannan lokacin hankalin bai nan ga aiki ya wuce iyaka shi sa hatta na magana faɗi ba a yi itibarinta cikin tara'if da malaman fikihu suke kawo wai wani mutum ne yana da mata hudu kullum suna da gima sun tayar mishi da hankali rannan ko da ya zo ya iske biyu suna faɗa ya ce to kowace na guda tana rabo biyu suna faɗa ya ce to cikin waɗannan masu faɗa ya ce kowace saki uku mai rabo ta ce to kun ga abin da ka gaya muku ya ce ke ma saki uku ta hudu tana can tsaye ta ce mai gida hau al'amarin nan lahiya ya ce ke ma'u matan makwabci tana can tana kallo ta katanga ta ce kai lahiya kake ya ce ke masa kiwo kun gani to shi yasa haka farin ciki in yayi yawa ba a hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi sahih muslim yace Allah ya fi farin ciki da tuban bawansa an gane ko yana tugo shine mafi farin ciki da da tuban bawansa kamar mutum ne wanda yana saman taguwa cikin tsakiyar daji sai taguwar tabbaci da tabbace yayi neman ta hayya yanke kaunar zai ganta yazo ya kwanta karkashin wata bishiya ko yace ko ittanya yana bacci shi kenan yana tunanin dai in bai samu abinci ba sai dai ya mutu ko da ya tashi sai ga dabban nan ta zo tsaye kan shi sai ya rike ta sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka fadar wannan magana cikin farin ciki ne faɗe ta ya wuce iyaka ai kafirci ne amma ba a kama shi ba saboda lokacin hankalin shi ya kai inda baya aiki kafin kai sa mutum ga kafircin abu shin ya san abin nan ko bai san shi ba an kira shi an yi mishi bayani an ba shi dalilai to duka waɗanda abubuwa ya ku yan uwa yana daga cikin abin da muna yin kuskure wajen yin hukunci a kansu tawafur shurut wa intifa'ul mawani duk mai fatawa ko mai ijtihadi ko alƙalin da bai hankalta ma waɗannan ko mai abin nan wa'azi yanzu na yana aukawa cikin kuskure kafin ka tabbatar da abu ka ce ka dubi duk sharuɗa sun cika in sun cika shi ke in ba haka ba da yawa daga cikin hukunce-hukuncen da muke yi ma mutane ko na shari'a ko na akida sai mu iske mun yi kuskure an gane ko tawafuru shurut wa intifa al-mawani mutum da ya zo ya ce mini nice da shi kaga wane yau yau ce rana muke laraba nice kaga wane da kaga wane laraba nice ban gan shi aka jima kuma nice kaga wane ya ce na gane shi ya ce laraba na ga wane kuma ban gane shi a gane ya ce wa karya yake kuwa karmani amma a'a ban gan shi ba safiyar laraba na gan shi da marici shi ke nan to don haka yan uwa ɗalibai wadda ƙa'ida ku rike ta tana taimakawa don abin da an ka ce maka za ka fitar da hukunci a kan shi ka ce ta wafo shuru wanta fa'un mawani abu na iya zama tuwa shirin ɗanci sun cika kaf amma sai a samu mani sai ya haɗa mutum ne ya ga mace yana son ya aure ta ya kawo sadaki aka zo aka daura aure ga shaidu la nikaha illa bi sadaqin wa waliyin ko ga waliyi ga shaidu ga yan uwanta ga sadaki an kawo kuma aka daura aure aure ya daura ko bai daura ha majma har daga baya yayi da saura sai an ka zo ko da an ka bincika a shego shi mamashi wadda ta haife shi akwai auren mani a yaginta to muna koya muku irin wannan saboda ku ribar yi ma matsalolin ilimi gaugawa malamai in dai na Allah ne malami yana da ilimi na jin tsoron Allah baya fitar da fatawa da gaugawa sai ya tsaya ya yi bincike shi zama kuke ganin da alkali da juju ko alkali ko mu ce abin nan juj ga wanda ke jin faransai ko kuma alkalin kotu ba sa fitar da hukunci wani lokacin suna jinkirtawa saboda irin waɗannan matsalolin da za su ne biyowa baya an gane ko shi yasa shurut da almawani suna shiga cikin bangarori daban-daban kafin in wuce wannan matsala zan je zuwa ga rabon gado abinda sharuɗan da ke sawa abubuwan da ke sawa a yi gado guda uku ne su ne nunun nunun su ke sa a yi gado ba harafin nunun ba a a nunun da wawun da nunun an nunun an nikahu in ka ji an cewa ne ya gadi wani to kore ta fuskar auratayya wala'un wala'u ya zama to akwai wala'anci wani bawon wani ne bauta irin ta musulunci ya yantar da shi mai gida na iya gadon bawon sai in babu magadin shi bayan ya yantar da shi ko kuma shi ma wasu malamai suna ganin shi wancan shi ma yana iya gadon mai gidan shi in bai duba wala'u wa nasab da kuma nasaba dangantaka wani dan wani ne kanin wani ne jikan wani ne dan kanin wani ne nikahun wa wala'un wa nasab in kuma babu yan uwa na wajen uba shi yan uwa na wajen uwa suna gado wurin alham wasu malamai sun fi akan haka wasu malamai sun ce a asiri ake dukiyar a baitul ma magana ce ta fikihu to waɗanda su ne asbab to sai an kazo an ka iske mace ta aure wani ya mutu tana gado su ko ba ta gado ko ko bawa ne mai shi ya yantar da shi ya mutu bai da kowa bai da magaji shin mai gidan shi na gara shi ko bai gado annasab wani dan wani ne baban shi ya mutu yana gado shi ko bai gado sai ce yana gado shi ko ba ka bane to nan shurut ga su sun bayyana amma sai mun bincika babu mariya sai malamai sun kace to ababen da ke hana gado guda bakwai mai rahabiya guda uku ya kawo ɗalibin ilimi in ya zo iso da nan uku sai shirki ya ce abinda ka hana gado uku ne a'a nan inda kake matakin farko ne yana daga cikin abinda ɗaliban ilimi ba sa gane ba in kana karatu wajen malamai kananan littattafai ake koya ba haka kai sama ce sa in ka ji an faɗi abinda baka sani ba kaka ce ba haka nan bane ce a nuna maka inda yake sai sun ka ce ka rike garan su ish laka rizqu ish laka rizqu عش لك رزق عين شين لام كاف راب زاي قاف عش لك رزق توسيم دوكي سو غدا غدا عين تعي تana nufin adamul istihlal jaririn da ya fado an gane ko bai koka shi ne istihlal da hababba daga alhilalu ne wata laraba sun kasance idan suka ga wata suna daga muryarsu shi sa Allah cewa ma uhilla li ghairillahi bih to in jariri ya fado daga cikin ciki bai koka ba ya zama matacce ne baya gano ko da kuma dan shi adamul istihlal ko danta tunda ɗaya na garin kowa yana garin kowa ishlaka shinun tana nufin ashakku fi sabiqil mauti mutane ne suka mutu magadan juna amma ba a san wanda ya daga wani mutuwa ba da ɗa da uba sun shiga jirgin sama ko jirgin ruwa sai ya yi aksidan ya yi hatsari sai an ka iska gawaye ba a san wanda ya rage mutuwa ba to babu gado sun gado su domin sharaɗin ka gade wani sai ya zama to ya mutu gaban ka ko da da minti ɗaya ne ko ba saka ɗaya to amma yanzu gawaye aka iske wa zai gado wani in ka ce wancan zai gado wannan ina da liyu babu الشك في سابق الموت إيش لك اللام ترفع اللعاب عند أنك لآل mutum ne ya zargi matar shi da zina ba matar wani ba kuma ba ɗaya wani ba bai da shaidu kamar da suratul nur ta bayyana aka zo aka yi li'an والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين سيانك الآن تودن بايا أقادم babanshi amma yana gadon babban shi domin dangantaka shi zuwa ga baban shi ba tabbas bace dangantaka shi zuwa ga mahaifiyar shi tabbas abu na gaba ishlaka sai kafu alkufu kafi kafiri da musulmi babu zaɓe tsakanin su ɗana musulmi uba na kafiri ko ɗana kafiri uba na musulmi mata na kafira miji na musulmi ya an ce kafira kuma ba arniya ba ahalul kitabi tunda an hada mana auren ahalul kitabi ka wani shi kake da wannan yace mun ce ana auren kafiri an ba kafiri bai auren musulma ko da ahalul kitabi la yarithul muslimu al-kafir wala al-kafir al-muslim hadisi ne cikin sahih bukhari ishlaka kafir to shin su kafirai wa junansu suna gadon juna wasu malamai suka ce ikhtilafun din ko da bai hudu da kirista ba mu gado suka ce a'a inda kafirai ne can su ta ai ta tahiya idan ta gaida ai al-kufru millatun wahid ishlaka rizqu ra'un tana nufin arriqu bawa idan mutum yana bawa yana karkashin mai gidan shi bauta ta musulunci baya gado tunda an bashi kuke za ta dawo mai gida zayun ibnu zina dan zina baya gado la yarif ibnu zina shine bahaushe ke cewa dan gaba da fatiha wanda kayan ai fatiha ta dora aure an kafin shi ishlaka rizqu qu alqaf tana fi alqatl qatlul muwarrith mutun ya kashe wanda yake gado ƙa'ida ta shari'a man ista'jala bi shay'in an gane ko qabla wuqu'ihi uqiba bi hirmani mutumin da ya kashe wanda yake gado ba ba shi gado gashi nan kodiya suna son su kashe iyayen su wannan zamani da muke ciki Allah kai mana saki to kun ga koda an ce ga sharuɗa sai ka bincike shi cikin waɗanda bakwai babu guda in akwai guda shi kenan ba ma sai an ƙara ba balantana biyu ko uku sun haɗu Allah ya kyauta mun gane wannan kenan tawafuru shurut wa intifa'ul mawani' kafin a tabbatar da hukunci hukuncin nan ko na aqida ne ko na shari'a ne mas'ala ta gaba idan an baka mawdu'i tana yawa ta zaman to karkashin at-tadabi at-tadabi al-waqi'a at-tadabi sune wato matakai daga at-tadbir idan an ce wata matsala tana faruwa cikin al'umma to in matsala ce matsala wurin da muke da su ai suna da yawa muna fama da matsaloli misali na talauci ya yaɗu cikin al'umma muna fama da matsaloli na ƙarancin masu bincike da ilimi muna fama da matsala ta tsaro ko ba haka ba to duk wata matsala da aka kawo in kana da ilimi kan wannan sai ka fito wannan ka'ida in matsala dubu ce waɗanda ka'idar su za ka aiki ya za mu hana kam ya za mu warware matsalar kaza ɗauka kana da matsala tsakaninka da abokinka to waɗanne hanyoyi ne zan bi a warware wannan matsala wani gari yana da matsala da wani gari waɗanne hanyoyi za a bi a warware wannan matsala wata ƙasa tana da matsala da wata ƙasa ya za a magance wannan matsala waɗanne matakai za a ɗauka kan matsalar mata abu tunda akwai at-tadabirul waqiya ya za mu yi wani abu yana wani wuri wata matsala ce mu kare kanmu daga shiru wannan shi ne ma malamin usulul fiqhi sun yi babi akan shi saddu dhara'i ya za ka yi kanka afka cikin zina ya za a yi kan zina ta yaɗu cikin al'ummar musulmi sai Allah kawo ƙa'idoji na farko namiji da mace su suke zina to mace kada ta fita in ba uzuri da shari'a ba وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى to in ma tahiyar ta kama ta san dole sai an fita to a suturce jiki ko ba haka ba ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin in ya kama sai mace ta bada wani abu an gane ko misali to sai aka ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ga katanga ga gida an suturce ta in za ta fita ta fita cikin sutura to in ta fita kuma sai uzuri ya kama dole mutum bai iya tafiya da wuce dosa don yana iya kaburwa da wani abu sai aka ce to kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna to an kare ganin kuma ana tsakar tafiya ba a kallo sai kuma ba a san inda za a ba an je wuri ya bace dole sai an yi tambaya sai Allah ya ce in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad at-tadabir to in matsala duk muke da ita yanzu misali ka dauki littafin al-kaba'ir na Imam Zahabi ya kawo kaba'ir sun kai nawa sai ka ce waɗanne hanyoyi za mu yi mu hana kaza duk waɗannan matsalolin da ya kawo wadda ita za ta karantar da kashi ya za mu yi mu hana matasan musu afka waɗanda suka afka kuma ya za mu yi mu raba su da wannan matsala shi kenan ka samu maudu'i alal akalla ya kai kaba'ira ta kai saba'in ka samu maudu'i saba'in in ba a gane ba kawai sai ka rika cirowa kai ka kai ƙarshe in wani ya gane ka kuma shi ba sai shi ɗauki irin wannan waɗanda ba ka samu kai mishi isuwa sannan kuma sai ku shiga wani sabon aiki to sannan kuma ya za a magancewa sai ka yi hattara alhulul aljadriya walhulul almu'akkata solution akwai in an ce za a magance matsala kala biyu ne akwai magance matsala na ɗan wani lokaci akwai magance matsala na gaba ɗaya yanzu idan akwai ice mai ƙaya gefen hanya sai aka zo sai yayi rassa sai ka zo ka sare rassan ka koma gida an warware matsala a'a wannan hallun ne mu'aqqat don toho zai amma in an ka zo an ka zumbucike shi an ka cirike shi aka je ma shi kenan ma aka sare shi aka zumbuce an ka sassare ya bushe ka kai ka kai mawata ka kai tuhu gobe ana samun shi alhallu aljazri kenan to da yawan 'yan afirka hululukin da muke doka mu'akata ne duk matsalolin da muke da su da wuya mu doki halli na ƙarshe halli na ƙarshe kullum solutionkin da muke ɗauka mu'akata nan da nan matsala sai ta dawo ruwa da biyu gida ne yan an kai ruwa suna taruwa ko haka ba sai an kaci abinda za a yi da an yi ruwa don mu taru mu ɗauko babu ko kayan abin da makwalhi mu zub da wasu wanga hallo wani iri ne mu'akkat sai wani ce kai jama'a mu yi hanyar ruwa wadda za ta kai ruwan su fita su bi titi su yi ta tahiya wanga hallo ne ne jazri to da yawan mu duk ayyukan da muka yi galibi hallo mu'akkat ne muke yi babu yin hallo jazri babu yi ba sani ko mu fahimta ba Allah ya kyauta don haka wannan attadabi suna tare da alfuru sai matsala ta gaba kafin lokaci ya kai ƙarshe sai attahalli wata kwalli wani sai ce wani irin karatu attahalli wata kwalli ko ko attahliya wata kwalliya shi ma wanda maudu'i ne mai yawa in an ce attahalli daga hiliya ne kawa shi ko attahalli daga takhliya ne bari nisanta to attahalli ya za mu kawatu da ɗabi'o'i na gari attahalli ya za mu nisanta ga munanan ɗabi'u shi kenan sai ka ɗauko duk wani abu mai kyau ya za mu ɗabi'antu da shi yin sallah abu ne mai kyau kowai da kyau ya za a yi mutsai da sallah maudu'i ne ya za a yi mu taimaka ma masu rauni maudu'i ne ya za a yi mu taimaka ma iyayenmu maudu'i ne ya za a yi mu taimaka ma makwabtanmu maudu'i ne ya za a yi mu taimaka ma ƴaƴanmu su zaman to nagari maudu'i ne ya za a yi mu taimaka ma al'ummarmu aikin kai da kai maudu'i ne ya za mu taimaka ma marayu maudu'i ne wannan sifa ce wanda ya kamata mu ɗabi'antu da ita in an kawo matsala ɗari ɗari biyar in dai abu ne mai kyau to yanzu a tahliya ya za mu ɗabi'antu da wannan sifa mai kyau kaga ka samu rubuwa musu yau in kuma abin nan bai da kyau to a tahalli ya za mu wato hana kanmu da wata ɗabi'a wadda ba ta da kyau ya za mu rabu da ƙarya ya za mu rabu da gigara ya za mu rabu da munafinci ya za mu rabu da zalunci ya za mu rabu da kaza sai ka ɗauko littafin kaba'ira duk ya kawo kaba'ira tana da yawa waɗanda ya kawo kana iya ƙarawa da waɗansu duk wata ɗabi'a wanda ba ta da kyau ya za mu barta tun da mun san ɗan adam yana da ɗabi'o'in da ba su da kyau yana da ɗabi'o'i masu kyau to masu kyau ɗin ya zai ci gaba in masu kyau ne waɗanda ba su da kyau ya zai rabu da su haka ƙari rayuwar ka haka na za ka yi inda ka san ciwon kanka ban san ko an fahimta ba to kaga wannan wuri ne mai wato martabun khisbun wuri ne mai tsake inji malaman zaure ma'ana wuri ne kana iya samun karatu mai yawa karkashin wannan duk wata ɗabi'a ta gari sai ka sa mata maudu'in ya za mu ɗabi'antu da ita duk wata ɗabi'a wadda ba ta gari ba ya za mu nisanta da ita shikenan ya za mu kori shirka a cikin al'ummarmu ya za mu rabu da shirka ya za mu rabu da malaman duba ya za mu rabu da bokaye ya za a yi murungubi sunna ya za a yi murunsanci shirka ya za a yi mu yi karatu ya za a yi mu yaƙi jahilci a cikin al'ummanmu ya za a yi in zan mutum mai amfani cikin al'umma ya za mu yaƙi shaye-shaye duka wannan kalimar gabiyu duk sun kwashe wannan karatu a tahalli wa tahalli to abu na gaba ba za mu iya ɗaukar wannan nukta ba saboda lokaci ya yi halinsa kuma nukta ce ita ma mai muhimmanci kwarai da gaske sai mu ga yadda za a yi insha Allah ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara in an jima za mu je hutu na 'yan mintuttuka kaɗan muka je muka yi hutu sai a dawo sai a dora kuma gobe karatu zai kari don haka 'yan uwa a yi kokari a zo domin za mu kara fitar da wasu ƙa'idodi da za a baka mabdu'i kamar dubu talatin yadda za ka iya fahimtar ga yadda zai in fitar da mabdu'i dubu talatin kaga ka kama wa'azi yadda sai ka tsufa allah ya taimake mu abinda muka faɗa ya zama tuni ne allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh